الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wahalal uqudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga jinjina ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin juma'a wanda ya daidai da 22 ga watan shidan musulunci watan jimada nisani yau hijira da shekara 1445 daidai da biyar ga watan ɗaya miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu masjid darul ƙur'an da ke daura da gidan distribun sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta wa mai albarka unguwan fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alƙur'ani mai girma da muke a cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma da zagayowar mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna nan cikin sura mai namba ta goma sha biyu suratu yusuf alaihi salam mun tsaya ƙarshen aya mai namba ta saba'in da tara yau za mu tashi aya mai namba ta tamanin daidai cikin wannan sura kuma wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam allah lamma falan masai asu minhu khalasu najiya
استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين
a wancan darasi mun ji yanda ta ƙarshe tsakanin bunyamin da 'yan uwansa lokacin da aka ce ɗan uwansu ya yi sata bayan an ce uwansu ya yi sata da Allah ta'ala yake cewa haka nan muka shirya wa Yusuf wannan tsari domin wata dama ko wata manufa ta cika shi wanda ake ce masa raubil shi ne kusan babba cikinsu har ma yake ce to ku tuna irin alkawarin da muka yi da baba yanzu ba za mu koma ba wannan ɗan'uwa ba ba zai yi ba har ma yake cewa kasuwanni na wani a garin misra aka ce kasuwanni guda goma sha biyu ne ya ce to ku duka ku yan uwana guda mutum goma ku zo ku tsare sarki ni zan je na tsare yan kasuwar gaba daya an ce idan ran sai ɓaci gashin gashi fita yake daga cikinsa sai bullo tufafin ya fici domin irin baiwa ta annabta ko gado na annabta da yi irin mutane ne wanda yan ran sai ɓaci gaba daya yanayin su yake canjawa to kamar yadda malam bagau yake faɗa da shi da ibn ashur suka ce idan hakan ta faru to idan tsatson annabi yaqub ya je taba shi to gaba ɗaya sai ya sauka sai fishin ya sauka sai dawo normal din shi to yusuf alaihi salam ya da wani dan da karami ya kasa ya tura shi da ya je taba shi sai ji ya dawo normal kamar yadda yake sai ki ce ba zai yi ba anan akwai bazara min min abzari yaqub alaihi salam ya ce a wannan mu akwai tsatson annabi yaƙub ban yadda ba akwai wani akwai magana ana tunda wannan gadon gidanmu ne in ba dan gidanmu ba jinin gidanmu ba wanda zai taba ni na da normal dina to daga nan abubuwa suka tafi a sai Allah yake ta falan masai asumin lokacin da suka ɗebe tsammani daga ya isa ne ya isa shine fi'ilin tayi as ya isa kamar inda Allah ta'ala yake cewa wallahi ya isna min al-mahid wallahi ya isna min al-mahid min nisa عدتهن ثلاثة أشهر Allah ke ba mu labarin mata da suka ɗebe tsammani ga majijjinin al'ada shi ne isna min al-ma'id min nisa'ikum tarabbasna arba'ata ashu ko Allah ke cewa za su zauna tsawon jiran wata uku shi ne iddarsu ya isna min al-ma'id min nisa'ikum su ne wanda Allah ya ce za su yi wata uku na idda to kalmar ya isan shi ne ɗebe tsammani to anan Allah yake cewa lokacin da suka ɗebe tsammani da tafiya da ɗan uwansu gida tunda sun ce sakamakon wanda ya sata shine a rike shi an fahimta man wujida fi rahali fa huwa jazaa'u sakamakon wanda aka tsinci kayan sata cikin kayan sata to shine shi za a rike a matsayin hukuncin da Yaqubu alaihi salam yake to da suka tabbatar haka ta faru an rike dan uwansu khalasu najiya ya suka koma gefe suke tattaunawa suka kebance kansu suke tattaunawa ai aya su min yusuf sun ɗebe tsammani da sakar musu ɗan uwansu daga annabi yusuf alaihi salam ko an yi jibahun ila masu alo ko shi yusuf alaihi salam ya amfusa musu da'awar da suka yi na a kama ɗaya fakus ahadana makana ya ce ba zai yi ba saboda ka wanda yi laifin shi za a kama abu ubaida yake cewa isai asu ai isai kanu sun samu yaƙini cewa wannan ɗan uwa nasu la yuraddu ilaihim ba za a da musu da shi ba da suka tabbatar ba dibarar da za su yi sun bi ta can bai yiwu ba sun sake biyawa ta nan bai yiwu ba to sai aka yi mitin da gaggawa emergency meeting aka kira mitin daga gasa koma gefe ine khalasu najiya ai khala ba'dhum bi ba'd suka kebe kansu junansu da junansu yatanajawna yatashawarun suna shawara ya za a ya za a la yi khaliduhum ghairahu ba wani wanda ba su ba wanda ya shiga cikin wannan mitidin iya su ya su suka yi qala kabiruhum fil aqli wal ilm babban su a hankali da ilimi an gane ko to ashe ba tare shekaru bane girma kamar da malam bagawo ya faɗa nan kabiruhum fil ilmi wal aql babban su a hankali da ilimi lafisin ba a cikin shekaru ba ibn abbas da imamul kalbi suke cewa huwa yahuza shine yahuza wa huwa a'lamu shine mafi ilimi cikin su alam ta'lamu anna abaku yace ya ku ƴan uwana ba ku da sani ne ina tuna muku cewa anna abakum cewa mahaifinku kada akhadha alaikum mawthiqan min Allah haƙiƙa kun yi alƙawari mawthiq shine ahad kun kulle yarjejeniyar alkawari da ku da mahaifinku tsakaninku ga Allah akan cewa za ku dawo masa da ɗansa gida wa min qabl kafin wannan fa ku sani akwai abin da ya faru fa na suka ci ga annabi Yusuf alaihi salam wannan kamar fami ne ba akwai ciwon da bai warke ba ba ku sani baba har yanzu akwai damuwan Yusuf ta tare da shi kuma mu koma mu ce halau shi bunyamin an sake rike shi to ya zama faɗa masa ko kuma alam ta'lamu min qabl tafridukum fi yusuf kusan fa da kun samu sakaci ba akwai abin da ya faru game da yusuf ba kar ku manta da wannan kuma shi wannan dan uwa namu shine yake daukiya baban mu kewa shi yake gani kamar a madadin yusuf alaihi salam hankalinsa ke dan kwantawa to amma yanzu mu koma mu ce masa ɗansa baya nan ko an rike shi ko yayi sata to da wace fiska za mu kalle shi da wani baki za mu masa magana sai ce falin abrah al'arba abrah shi ne la uturk wa la uzal kamar yadda Allah ke faɗa game da isra nabi musa alaihi salam da shi da khadir wanda yake cewa iz qala musa li fatahu wa in qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'a al-bahrayni aw amdiya hukuba annabi musa ya faɗawa fatahu ɗalibinsa la abrah ay la atruk wa la uzal ba za mu gushe ba ba za mu daina wannan tafiya ba hatta abluga majma'al bahrain sai mun je gunda kogi guda biyu suka haɗu aw amdiya hukuba ko ko mun ci zango zango zango mawar iyaka cikin wannan tafiya ta mu. to kalmar abrah shine ba za mu gushe ba to sai ƴan uwan Yusuf suka yi amfani da wannan kalmar musamman Yahuza da ake cewa falan abraha al-arda ay ardu misr yace wallahi bazan bar wannan garin ba ni ni dai kam bazan bar wannan kasar ba bazan tafi ba bazan je ko ina ba allati ana biha wanda nake zaune cikin wannan kasa ba inda zan je wa hiya ardu misr hatta ya azana li abi har sai na samu izini cewa in dawo gida daga babana kun ga anan za mu tabbatar da kan cewa mutane ne masu cikakkiyar biyayya ga mahaifinsu duk inda ransa ya bacin da kuma irin tuna alkawarin da suka yi da babansu da irin abin da zai je dawo marar daɗi amma ya ce in ka gana bar garin nan to sai dai in baba ne ya min izini ya ce na dawo gida ba komai sannan zan iya dawowa shi ne hata ya azana li'abi bil khuruji minha idan yace na fito daga garin to zan fito bayan da zai aw yahkum Allahu li bi raddi aqi ilayya ko kuma Allah ya hukuncin dawo da dan uwan mu zuwa gare mu shi wanda aka rike in an sake shi to shikenan magana ta kare sai mu tattara mu tafi gida amma in ba a sake shi ba ko baba bai ce da baro wannan kasa ba wallahi ba inda zan ji wakila aw yahkum Allahu bi bi sayf ko kuma Allah ya hukunci tsakaninmu da su ayyaki kawai fa uqatiluhum wa asra da aki mu yaƙe su har mu kubuto da ɗan uwanmu to sai dai in hakan ya faru wa huwa khairul hakimin Allah shi ne fi alkhairin masu hukunci ay a'dala man fadala bainan nas ko man fasala bainan nas Allah shi ne mafi adalci tsakanin hukunci wa mutane an fahimta kaga har yanzu suna cike da tauhidi kuma darasin da zamu dauka a wannan aya shine duk inda hankalinka ya tashi karka rabu da Allah duk inda kai ga cikin wani yanayi mai tsanani ka dugunzuma to kada ka manta da Allah kada ka bar Allah shine la manja wala malja minka ila ilai karka yadda wani bacin rai ko wata damuwa ta saka bar Allah sai ka halaka yasa ma'aikin Allah yake cewa fawudu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad na fawwala na jingina na mai da al'amura na gaba ɗaya zuwa ga Allah to haka ake so duk mai imani duk mai tauhidi ya zama to tsakaninsa ga Allah babu babu fasila babu abin da zai raba su kun gane suna cikin wani yanayi na ɗimuwa da tashin hankali da yanayi na rashin nutsuwa amma ya ce a'a domin shi Allah khairul hakimin shi ne mafi alkhairin masu hukunci duk hukuncin da ya yi to hi za mu ɗori mu bi domin shi ne aha kamul hakimin ko kairul hakimin daga na mai faru
irji'u ila abikum faqulu ya abana faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima 'alimna wa ma kunna
Allah ke ba mu labari cewa irji'u ila abikum malaman tafsiri suka ce wannan maganar shi bunyamin din ne wanda yake hannu a tsare ya qulu la ak al muhtabis shi wannan dan uwa nasu da aka garkame shi sai yace irji'u ila abikum bi misra ku koma zuwa ga baba ga misira ku koma zuwa gare shi faƙulu lahu idan kun je ku ce masa ya abana ya baba ina banaka saraka cewa ɗan ɗanka dai ya yi sata fa baba ɗan ɗanka dai ya yi sata abdullahi ɗan abbas ya karanta ina banaka surrika bidan misin wata shididin ra surrika ai nasabahu ila sarika an jingina shi zuwa ga sata ne kamar a ce fulan nufika ai nasabahu ila nifaq an fahimta kamar ana jingina shi zuwa ga sata ne saraka yayi sata amma surrika kamar ana jingina shi zuwa ga wancan aiki haka dan abbasu ya karanta Allah ya kare dadi ku cewa baba ga abin da ya faru dan dan sa dai yayi sata a misra amma wa ma shahidina illa bima alimna babu wallahi wannan shaidar ba za mu baka ita faci abin da muke da ilimi a kansa hakan ta faru ilimin mu aka shine ra'ayna ikraju sa' min mata'ihi an zo ana binciken abin da aka dauke wa sarki da aka zo cikin kayansa aka bincika sai ga abin da aka dauke wa sarki to wannan shine ilimin mu kuma shine shedar mu akan wannan wakila lahum ko wakila qala lahum yaqub alaihi salam sai yaqub alaihi salam yace da su ma yudri hadha rajul anna sari yu'khadhu bi saraqatihi illa bi qawlikum yace me yake samu wannan mutumi kuna cewa mai adalci ne mutumin kirki ne kuma zai rike mutun sukutun guda akan sata sai dai in ku ne kuka faɗa masa hukuncin garinku suka ce eh baba dama mun ci ai mun guji da fi rahalihi fa huwa jaza'u mu a garin mu yanda ake duk wanda aka kama da kayan sata to ya zama mallakin wanda yayi sata in ya ga dama ya bautar da shi in ya ga dama ya sayar da shi in ya ga dama ya sake shi shi ya tambaye mu cewa meye hukuncin wanda aka kama da kayan sata sai muka faɗa masa hukuncin da ake a garin mu kuma ana bincikawa aka samu kayan sata cikin kayan dan uwan mu wa kana al-hukm zalika inda abina yaqub maka ce wannan hukunci shine hukuncin baban Yaqub alayhi salam wa ma kunna lil ghaibi hafizin amma baba duk wannan abin da muke faɗa ba mu zanto masu kiyawa da akan gaibi ba abin da muka gani idan ya nuna mana shine muke ba da shaida aka dan Abbas yace ma kunna laylatahu wa naharahu wa maji'ahu wa zihabahu ba mu kasance daren mu da ranar mu da tare da shi ba dama da muka je shi sarki ya ce tun da shi ya rasa wanda za su kwana su biyu to ya zo su kwana dare da rana zuwansa da dawowa ba mu kasance muna kiwonsa ba domin iya tare da sarki ikirima ya ce wa makon na da gaibi hafizin aifala allah ha jassad billail firale waye allah ko cikin dare aka yi da sisa aka sa mai wannan kofin sarki a cikin kayansa waye allah haka ne shine wa makon na da gaibi hafizin kaga wannan wannan hasashen ya kusa kamuwa kenan an fahimta duk suna kokarin kare kansu ne domin wancin abin da ya faru na farko akwai ciwa-ciwa ciki an fahimta amma wannan na biyun gaskiya ne gaskiya ne amma shi yasa dama masu hikima suke cewa magana fari ita sarki yake karba shi yasa duk yanda zaka yi da mu'amalarka da mutum karan farko ka mai gaskiya idan rashin gaskiya ya fara zuwa to abin da zai biyo baya ko gaskiyarka ta kai dubu ba za a yadda da kai ba abin da yasa suke ta wannan kange-kangen maganar su ce wannan su ce wannan to sun san abin da ya faru karan farko ya aku bai gamsu da abin da ya faru ba shi dai an yi rufa rufa dai an ce a wuce kawai shi kenan amma bai gamsu ba to shi yasa wannan kuma ga gaskiyar ta faru haka ne an kama shi da kayan da ake zarginsa da shi an gani kuma sun ce kaza kaza kuma hakan ta faru amma suke ƙoƙarin ya za su kare kansu wajen ayyada da gaskiyarsu ana fahimta wannan duk abin da suke ƙoƙarin kare maganar kenan mamma kunna lil ghaibi hafizin amma baba mu abin da idan mu ya gani wallahi shi muke baka sheda labarin da muke baka kenan abin da ya faru mun ga an dauko kayan da ake zargi a cikin kayan shi amma ba ma zama da shi dare da rana ba ma shiga ba mai fita ne ba wasu abin da yake faruwa ba kaga wannan gaibi ne ko kuma a'a akwai yiwuwar cikin dare akwai wanda ya saɗaɗo ya yi da sisa ya buɗe kayansa ya sa wannan kayan ya ɗaure duk dai ba mu san wannan ba wannan gaibi ne amma abin da muka gani shi muke fara daga nan mai faru واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون أما suka ce baba wasal alqarya kaje ka tambaye alqarya da muka ji kaje ka tambaye misir din malamai suke cewa annabi iya da ikon ya je tambaye garin ya bashi amsa yace ke misira ya akai da dana wallahi za ta faɗa masa domin annabi ne yayi ba ordinary mutum bane annabi guda cikin mu'jizarsa ya sa dutsi yayi naƙuda ya haifi taguwa da yatta shi ne annabi salihu alaihi salam annabi musa alaihi salam cikin mu'ujizar da allah ya masa ya aji sanda ta haɗiɗe tsafin matsafa kuma ta yi kan fir'auna za ta laƙume shi yake roƙon annabi musa iya haɗa shi da allah sannan je kama wannan sanda ta dawo ita ce ya jiri a gabansa wannan mu'ujiza ce amrun khariqun lil ada al'amarin da ya saba wa al'ada tsafi da rufa'ir bayin wannan ga abin da ya faru ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama sura mai namba ta 55 aya ta farko iqtarabatis sa'a wa shaqal qamar maje اقتربت الساعة وانشق القمر hmm وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر Allah ya ce kiyama ta kusa lokacin da wata yake ce malaman tafsiri suke cewa akwai lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi da karatu garin Makka ya suka ce ba za su yi imani da shi ba a matsayin manzo har sai wannan watan da yake sama ya sauko daga sama fa ya sauko in ya sauko din ya tsage gida biyu suna gani a gaban gidansu ɗaya ɓangaren ya shiga ta ɓangaren dama ya fito ta hagu ɗaya ɓangaren ya shiga ta hagu ya fito ta dama kuma ya tashi sama suna gani ya haɗe ya koma inda yake a tsaye ka aiki sai kafiri mana wannan shi ne kawai abin da in an musu za su yadda manzan Allah ce hakan zai in an za ku yadda suka ci za su yadda ya shi na. ita Allah ga bukatar mutane na a gaban idansu watan ya sauko watan Allah ya sauko ƙasa in ba annabi ba Allah zai wa wannan sai annabi wata ya sauko ya tsage kamar yadda suka bukata da ya tsage biyu ɗaya ya shiga ta daman ya fita ɗaya ya shigo ta hagun ya fita kuma ya koma saman ya haɗe ya tsaya ita to ya maganar imani iqtarabat as-sa'atu wa shaqa al-qamar wa in yaraw aya in sun ga wannan mu'jizar ya uridu ya su bijire su kauda kai wa yaqulu sihrun mustamir yace ai wannan sihiri ne ai wannan tafi wannan dadadan sihiri ne ai sihiri ne tafiyayye kabidin an kabir jilin an jil wannan ga- gajajjen sihiri ne ina wannan ai tsafi ne kaga sun kauda kai sun kare ta kansu da kansu kenan to sai malamai suka ce ya annabi zai iya tambayar alƙaryar ko kuma a'a zai je ya tambayi mutanen cikin alƙaryar wasal alqaryati allati kunna fiha alƙaryar da abin ya kasance da mu cikin ta kaje ka tambaye ta baba wala ir al'ir shine alqafila ko ka tambayi karafka matafiya masu neman awon abinci ka je ka tambaye su malamai suka ce a wa kana sahabuhum qaumun min kan'an akwai wa'ansu mutane daga garin kana'an sun tafi tare da su zuwa misr min jirani yaqub alaihi salam daga cikin makotan annabi yaqub alaihi salam ishaq bin rahawahi yake cewa a arrafa al-akh su sun san dan uwan nasu da aka kama al-mutabi su san shi bi misr inna ikyatihi ahlut tuhuma inda abihim sai suke faɗa a garin misar cewa kun ga waɗannan mutanen wallahi su ababen tuhuma ne a gun babansu domin sun aikata da ɗan uwansa yusuf tun shekarun baya wannan tuhumar babansu bai daina musu ba saboda aka fa'amarahum an yaqulu haza li abihim sai suka ce to ku da Allah tunda a gaban ku aka yi idan mun je gida ku faɗa wa baba ga abin da ya faru ku faɗa mahaifinmu wannan abin da ya faru gaske ne ba rufa-rufa irin ta baya bace ku faɗa a gabanku aka yi kushe da ne ke ne wal'ira da ce aƙabar lafiha wa ina da sadiƙun wallahi a cikin maganar nan mu masu gaskiya ne an fahimta kun ga maganar wannan ba ta kai waccan ba amma sun fi shan wahala akan wannan domin waccan abin da suka yi na farko yake bibiyarsu a wannan go suna ƙoƙarin kare kansu da tabbatar da gaskiyarsu to malamai suke cewa ya aka yi su alaihi salam ya san yadda babansa ya shaƙu da shi Allah ya kawo jarrabawa kuma ya shaƙu da ɗan uwansa kuma zai zo ya riƙe ɗan uwansa ai akwai yiwuwar zai jefa mahaifinsu cikin damuwa hallau an fahimta mai tambaya zai iya wannan tambayar ya aka yi yusuf alaihi salam zai jefa mushaƙa ga mahaifinsa kuma zai jefa wani abu mai kamar in fahimtar juna tsakanin ɗan uwansa da ɗan uwansa ya aka yaka zai yi kuma ya san halin da mahaifinsa yake ciki to sai malam imam al-bagawi yake cewa wasahihu ingantacciyar magana game da wannan annahu amila zalika bi amri Allah subhanahu wataala duk abin da ya faru nan to yusuf ba radin kansa bane da izinin Allah yayi tunda ya ce dan maka zalika kidna li yusuf haka nan muka shirya wa annabi yusuf wannan dabara yayi wannan yayi wannan duk tsari ne daga Allah sai suka ci gaba da cewa Allah ya umarci yusuf yayi wannan li yazida fil bala yaqub domin Allah ya ƙara jarraba yaqub alayhi salam fayudha'afu lahu ajran idan jarrabawa ta yi yawa sai kuma Allah ta'ala ya lillin kaladan wanda aka jarrabawa dama an ce ashaddu bala'an al'anbiya sumal amsal fal amsal wanda suka fi kowa can jarrabawa su ne annabawa daga su sai wanda suke biye da su sai wanda suke biye da su a imani ana fahimta annabi yaqub ya shiga cikin wani hali na dimuwa da kuma hali na damuwa kuma sai wata damuwa ta karu kuma idan haka ta faru Allah ya lillinka masa ladansa wa yulhiqahu fi daraja bi aba'ihi al-madin sai Allah ya kai shi ya hada shi da ƴan uwansa da iyayensa waɗanda suka wuce suka bar shi waɗanda suka wuce suka shuda suka bar shi to wannan shine hikima da malamai suka fito da shi cewa an yi haka Yusuf bai yi wannan ba sai da izinin Allah kuma cikin hikimar Allah Allah ya yi wannan domin a ƙara jarraba Yaqub alaihi salam domin ladan sai yawa Allah ya ƙara lillinka masa lada kuma ya ƙara mai daraja cikin gidan aljanna an fahimta daga nan me ce
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم Yaqub alaihi salam yace bal idrab ne ai ba haka bane sawwala lakum anfusukum amra wannan al'amari kawai ranku ne ya kada muku wannan kawai an gane ko wannan abin da kuka faɗa kawai kun kitsa ne wa ranku kawai zayyana lakum anfusukum amra ranku ne ya kawata muku wannan ranku ne ya kawata muku irin wannan aiki hamala akikum ila misr yanzu kun dan kun dau dan dan uwanku kun tabi da hi misra li tabbi naf'i ajil domin ku samu ɗan tamanin duniya kawai ku ɗauke ku je ku ba da shi akan wani abu na duniya haka za ku yi yanzu ku je haka ran ku kitsa muku amma abin da kuke faɗa ba haka bane amma fa sabrun jamil nan suka ce kabar ne fa sabrun jamil ina mubtada al mubtada mahzuf taqdiruhu fa amri sabrun jamil malamai suka ce akwai mubtada a bayan kabar din amma mubtada shafaffe ne amma a tafsiri ya halatta ka kawo shi al'amari na shi ne haƙuri mai kyau asabarul jamil shi ne asabaru bila shakawa haƙurin da babu kuka ba ƙorafi ini sabarun jamil an fahimta na yi haƙuri amma haƙurin mai kyau an fahimta an ce tun da ya aƙuba alaihi salam ya faɗi wannan kalmar ko a fiska bai taɓa nuna wa ɗaya daga cikinsu damuwarsu akan abin ne ba domin ya ce ai sabarun jami na yi haƙuri haƙuri mai kyau haƙurin da babu zargi haƙurin da babu kuka haƙurin da babu ƙorafi saɓanin irin haƙurin da muke a yau abu ka zai haɗa ku da wani an daddane ka an baka haƙuri amma an shekara ta zagayo wani abu ya sake faruwa Allah ya bai bara ma aka dan dai na ce na yi haƙuri kawai to kaga ai babu ai wannan ba sabarun jamil bane ai wallahi idan nace na hakura wallahi to ai kaga hakurin bai zama mai kyau ba kuma aikin Allah nace as-sabru inda sadimatul ula shi hakuri wanda yafi kowanne lada shine hakuran da kai fara fara dai kawai karan farko ka hakura ka hakura magana ta wuce to yace fa sabrun jamil nayi hakuri kuma hakuri mai kyau an fahimta asallah dan abbas yace duk inda asa ta zuwa qur'ani tafidul haqiqa tana tabbatar da haqiqa ne ina tabbatar Allah zai zo mun da su gaba daya ine asallahu an ya'tini bihim jami'a yusuf wa aqihi bunyamin ina da tabbas Allah zai dawo mun da su to sai malamai suke cikin wahayi Allah ya tabbatar da cewa yusuf bai mutu ba ya faɗa yaqub alayhi salam an fahimta shi yasa yace iya da tabbacin Allah zai damai da su gaba daya da shi Yusuf din da dan uwansa Yaqub Allah zai dawo masa da su shine asallahu bunyamin afwan bunyamin asallahu an yace ni bihim jami'a innahu huwal alim Allah shine masani masani ya jazi a bihusini wa wahadi Allah ya san damuwata masani ne game da damuwar da ya shiga kuma Allah masani ne game da kaɗaitakar da na yi ala fuƙuda ne akan rasa su da na yi alhakim fiti da miri halƙihi kuma Allah mai hikima ne wajen gudanar da al'amuran bayansa alim iya cewa Allah shi ne ya fi kowa sanin halin da nake ciki damuwar da na shiga ta rashin yusuf da wannan damuwa ta biyu to Allah ne kaɗai ya san yanayin da na samu kaina a ciki sannan kuma Allah shi ne mai hikima akwai hikimar da ta sa yi wannan yasa duk inda Allah ya jarabe ka ya dan uwa to akwai hikima daga Allah ko dai hikimar ta bayyana ko kuma Allah ya ki bayyana ma da hikimar amma Allah baya yi abu ba hikima za ka yi ta neman abu sai Allah ya hana ka akwai hikima za ka yi ta son abu sai Allah ya ƙi baka shi kuma za ka yi ta son karabu da abu sai Allah ya ƙirba ka da shi akwai hikima suratul baqara kutiba alaykumul qitalu كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم Mm.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم Mm.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ce an wajabta muku yaƙi kutiba ay furida an fardanta muku yaƙi ya ku musulmai amma kuna masa ba kwa so abu ne wanda babu da rai baya so amma sai Allah ya ce sau da dama za ku ki abu abin kuma alkhairi ne cikinsa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum zaka ce baka san abu baka so baka kauna to sai Allah ya ce akwai alkhairi cikin abu sau da dama kuma za ka so abu so na mayata sai kuma Allah ya ce wannan abin da kake so akwai yiwuwar akwai shari cikinsa wallahu ya alam wa an tumla ta alamu Allah ya san abin da ba ku sani ba akwai wani ɗan siyasa muna tattauna game da wannan ayar ya ce shi wallahi ya ga fassarar ayar nan a idansa zahiri a wata jiha ne yake cewa gwamnansu ya gama za a tsaye da wani ɗan takarar to yi sa'a wanda suke so a kilif ɗinsu shi aka ba wa takar suna son sa ya ce ya ɗauko duk abin da ya tara aka ɓannatar da shi wajen kamfen ya iya ganin kawai wata sha kawai ya ce wallahi wannan wanda ya ce tsoron da ya ci ya ce sai zama abokin gaba sama sai ya zama to ba abin da ya fahimta a gwan har aka gama ta ya ce ana nan ana nan kuma da aka zo za a tsaye da wani ɗan takarar wanda aka nuna za a tsayar ba sa sonsa kuma ya ce wallahi malam da aka tsaye da wannan ya ce kuma ya kawane ce ni kuma kaga baya na so abu ya zama shari gare ni wannan kuma na ƙi ya zama alkhairi gare ni to haka Allah yake duk abin da ka sa a gaba in Allah bai baka ba wallahi akwai hikima akwai hikima karka damu shi yasa wani malami yake cewa in ya roki Allah abu bai bashi ba wallahi zama yake yake masa godiya domin ya san Allah ya fi sanin kansa da kansa a kansa kuma Allah ya fi sanin abin da ya dace da shi akan zaɓinsa ya ce idan Allah ya bani zaɓina ne ba ni kaɗai a matsayina na bawa mai laifi mai zunubi Allah ya ɗau zaɓina ya bani amma idan Allah ya hana ni to zaɓin Allah ne ba haka Allah ya zaɓa yi ya zaɓe ba ni ba da zaɓi na da zaɓin Allah wanne ya fi zaɓin Allah ya fi an fahimta ko mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan Allah iya so bawa ya cika da imani kuma cikin hikimar Allah Allah ya san bawan iya da rauni wajen dukiya to sai ya dinga roƙon Allah dukiya sai Allah ya hana shi ya dinga fama iya ta shan daka an gane ko kullum sai an fita za a nemo a samu to wallahi akwai hikimar Allah in Allah ya sakar mai lalitar to sai ya bujire ya zama mujrimi da biuta to kuma Allah iya son sa da aljanna sai ya rike wannan abin bai bashi ba an fahimta wannan hikima ce daga Allah Allah iya haka akan bayi da yawa wani aure zai nema iya mutuwar san matar sai Allah ya hana shi akwai hikima akwai yiwuwar in ka aure ta za ta yanka ka ko za ta kuza ma ruwan zafi ko kullum kuna hanyar kotu ba zaman lafiya kaga ba alkhairi a wannan in Allah cikin ilimin sa na gaibi ya san wannan zai hana ka kai ta kurnu kana ta baci rai ana ta majiyaje kana kin magana Allah ce na san abin da yasa na hana ka wannan hikimar Allah ce wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun ko kuma za ka yi ta neman admission Allah ya ki baka za ka yi ta neman aiki Allah ya haraka akwai hikima mu dau wannan darasin mu za a rayuwar ba komai za ka rasa ka damu ba har a gane kana cikin damuwa da da tashin hankali a kwantar da hankalinka Allah ta'ala inda kana roƙonsa ka falla ka fawwala masa al'amarinka to duk abin da ya zaba ma alkhairi kuma zaɓin nasa yafi naka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya san garin sa na Makka mutukar so amma Allah ya ce bar garin ya tafi Madina akwai hikima Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق Mm.
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون Allah ya ce kamar yadda muka fudda kai daga garinka garinka na maka da gaskiya muka fudda kai amma wa'ansu daga cikin sabai ba sa so fariqan minal mu'minakarihuun ba sa so ba sa san barin garin maka haka aka ce su fita dole suka fita amma me ya faru ya je madina aka kafa shalkwatar musulunci da ƙarshe ko makan aka zo aka me da ita karkashin musulunci kaga akwai yiwuwar da Allah ya bar shi garin makan to da wanda suka musulunta a madina ba za su musulunta ba amma Allah ya kai shi madinan aka raya madinan aka gina musuluncin kuma da ƙarshe makan ta dawo ƙarƙashin su kuma wannan hikima ce daga Allah subhanahu wataala to akwai hikimomi cikin a cikin aikin Allah mai girma da buwaya nan annabi yaqub alaihi salam yake cewa fasabrun jamil asallahu an yatini bihim jami'a innahu huwal alimul hakim daga daga nan ba وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم Allah ke ba mu labari bayan yayi haka da ƴaƴansa ya ce to shikenan ku je Allah Allah zai damun da ƴaƴana gaba daya kun dai kun yi abin da kuka yi kun yi ku je shikenan wata walla anhu sai ya juya musu baya wa qal yace ya asafa ala yusuf ya damuwa ta an gane ku ya ɓaci raina shine asfa ya damuwa ta game da yusuf wa zalika anna yaquba alayhi salam لما بلغه خبر بنيامين من تمام م- م- خبر خبر بنيامين تمام حزنه lokacin da labari ya zama cewa bunyamin ba a rike shi a misira ya yi sata an ce ba zai dawo ba to sai ɓacin ransa ya ƙara du- ƙara- ya ƙara dukun zuma wa balaga juhuduhu ala yusuf ya ƙara kuma damuwa da shiga tunani na yusuf alaihi salam fa a'rada anhum sai ya kauce ya kauda kai daga 'ya'yan nasa ya asafa ya ce ya huzunahu shi ne ma'anar ya asafa ya damuwa ta ya bakin cikina kamar lokacin da nana fatima alaihi salam ma'aikin allah allah ya karbe shi ta ce ya abata ajaba rabban du'a ila jannatil firdausi ma'awa wani iya cikin siga ta nuna damuwa a gane ko iya cikin siga ta nuna damuwa matukar damuwarka ga abu kamar ya husuna ya damuwa ta ya ɓaci raina ala yusu akan yusu kaga a daidai lokacin bunyamin ne ya bata ba amma sai damuwar ba shi ake tuna ba yusu ake tunawa dama sun ce alhadasul asgar ta talasha fil hadis al-akbar karamin kari iya nitsewa ya bace a cikin babban kari an bayyana kaga damuwar Yusuf ita ce babbar damuwar amma recently ga abin da ya faru amma sai damuwar Bunyam damuwar Bunyam ke ta nutse cikin damuwar Yusuf gaba daya kaga a lokacin kamata ce ya asafa ala Bunyam ya damuwa ta kan Bunyamin da sai ce ya asafa ala Yusuf kaga dama bunyamin fami ne fami aka masa na yusuf alaihissalam ya damuwa ta ga yusuf shine ya asfa ala yusuf wal asfu ashadul huzn saka ce asfu shine damuwa mafi tsananin damuwa kenan lam yubsiruhuma sittat sinin an ce idansa bai bude ba tsawon shekaru shida annabi yaqub alaihi kuka kawai yake la haula wala quwwata illa billah haka imam al-bagawi haka ito lam yubsiruhuma sittatu sinin annabi yaqub bai gani da idansa ba tsawon shekara shida tsabar damuwa da zubda hawaye kazim ay makazum mamlu'un min al-huzn ya cika cikin damuwa ya cika cikin bacin rai mumsikuna alaihi mumsikuna alaihi li'ibnatihi kuma ya rike damuwar har yayansa ba su sani ba kattada bin di'ama as-sunusi iya cikin tabi'ai imamu kattada iya cikin daliban sa'id bin musayyib Allah ta'ala ya musu rahama an ce tun iya matashi ya zo karatu gun sa'id bin musayyib ya zauna har ya tsufa an ce har ya makance bai koma gida ba sai hesu ide ke cewa wannan makawan da Allah kuma da gida ya tsotse ni gaba da duk karatun da ya kwashe kuma da shi gida tsabar nacin neman karatu na magabata an ce walatin iya saurayi ya zo wannan makarantar da ya koma gida bai da tsufa kuma sai da ya daina gani ma shi katta da biri da yama wasu domin tsabar neman karatu kuma ya tara karatu kuma ya yi karatu an fahimta kuma iya cikin malaman tafsir daga cikin magabata yake cewa yuraddadu huznihi fi jawfihi shine ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min al-huzn an ci iya ta maida damuwarsa a cikin sa ba wanda ya sani damuwa ce amma shi kare abin ya dama walam yaqul illa khaira amma duk damuwar da yake ciki baya furta komai sai alkhairi imam al-hasan al-basri yace kana baina kuruji yusuf min hujri abi ranar farko da yusuf ya fita daga ɗakin mahaifinsa suka ce baba ka baro mu fita da yusufa ya je yana yarta a wayar abuwa ina lahu lahafizun tun daga wannan ranar illa yawmil taka ma'ahu da ran da suka haɗu da yusuf da babansa imam al-hasan al-basri ya ce 80 aman shekaru 80 a wannan shekaru 80 din la tajuffa aina yaqub idan yaqub bai bushe ba a shekaru 80 kawai kullum iya cikin hawaye annabin Allah ne ba imam al-hasan al-basri yake cewa wa ma ala wajhil ardi yawma izin akram ala Allah min yaqub kuma a duk fadin kasa a wannan a wannan lokacin ba wanda yake annabi yaqub karamci gun Allah amma ga irin jarabawa da Allah ya masa shekara 80 ya cikin damuwa damuwar kuma kamar ta yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau shekara tamanin idansa bai bushe ba iya cikin kuka da zub da hawaye kan damuwar ɗansa annabi yusuf alaihissalam to in ka kwatanta wace irin damuwa kake da ita a yau kai me damuwanka ka taɓa wata guda ma kana kuka a ce wata guda cir kana kuka ka taɓa yi kai ka taɓa sati biyu ma kana kuka shi ba kukan ne fi sa farin idan bakin idan sai koma fari ba bakin idon tsabar kuka zubar da hawa ya sa ya koma fari gaba daya ya zama to baya gani annabin Allah ne dan annabin Allah jikan annabin Allah to ga irin jarabawa da Allah ya masa kuma ba dan Allah baya san sa dan Allah ya girmama ladansa dan Allah ya ƙara daga darajarsa mu dau darasin hakuri kan jarabawa mu ɗau darasin haƙura da tuna magabata game da jarabawa duk damuwar kayo wallahi ba kai la'adar irin damuwa da waɗancan bayan Allah su yi ba amma sun yi haƙuri kuma sun gama da wannan rayuwar lafiya kuma sun koma Allah ya karɓe su a matsayin su na bayinsa da ya jaraba su haƙura ga annabi ayyub alaihi salam Allah da kansa yake cewa ni'mal abd wa zkur abdana ayyub wa abdana أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب مم.
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم مم.
رحمة منا وذكرى لأولي الألباب مجدي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث مم.
إنا وجدناه صابرا مم.
نعم العبد إنه أواب
Allah ya ce wa zukur abdana ayyu ka tuna musu labarin bawa mu annabi ayyub alayhi salam Allah ya ce ya jarabi shi jarrabawa jarrabawa wanda ba ta musaltuwa Allah ya jarabi annabi ayyub jarrabawa mai tsanani yace anni masani ya shaytanu binusbin wa azab hakika shaydan ya shafe ni da cuta da kuma azaba da radi a jiki da Allah ya kawo sanadiyar warakar sai ce urkur biritilik haza mugtasalun barin wa sharab yace ka dan tirza kafarka a ƙasa ka sa kafar ka dan goga ta a ƙasa to ruwa zai fito idan ruwa ya bulbulo sai Allah yake cewa ruwan barid wani ruwa ne mai sanyi mugtasalun barin wa sharab ka dauka ka kai wanka ka sha ina ji ana masu maganin gargajiya suka samu ayi wanka a shago to tunda Allah ya ce annabi yaqub ka yi wanka sannan kuma ka sha baridun wa sharab sai Allah ya ce wa habna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna sai Allah ya ce sai muka damai da iyalansa da duk basa nan sun baje wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin abin da ya rasa mu ƙara linka mu bi muka bashi Allah ya ce na'imatan minna ko kuma rahmatan minna Allah ya ce ni'mal abd Allah da kansa yake jinjina ga annabi ayyub Allah ya ce madalla da bawa mu ayuba ka san ba a banza Allah mai wannan yabo ba madalla da bawa mu ayuba sai ce inna wajadnahu sabira Allah ya ce Musa Allah mun samu ayuba mai hakuri ne Allah ne ke bada wannan shaidar ba wajadnahu sabira ni'mal abd madalla da ayuba alayhi salam sai ce innahu awwab mai yawan kokkomawa zuwa ga Allah iya mai da al'amuransa zuwa ga Allah to shi ma nan annabi yaqub alaihi salam yace ya maida al'amuransa gaba ɗaya zuwa ga Allah ya asfa ala yusuf wa biyadat aynahu min al-huzni fa huwa kadhim me yace da gaba
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف hmm حتى تكون عرضا أو تكون من الهالكين kalu suka ce ƴaƴansa ƙanana wanda ba san ma yusuf din ba da kuma jikoki ƴaƴan ƴaƴa suke cewa ya kai baba tallahi muna rantsuwa da Allah la tabta wa ayi akwai la da ake kaddarawa la tabta tadhkur yusuf wallahi ba za ka gushe ba kana ambaton yusuf din nan ko mu san shi ba ma tun kafin aibe ake ce yusuf yusuf to wallahi ba za ka gushe ba kana ambaton yusuf kina la tazalu tadhkuru yusuf la tabtaru min hubbihi kai son sa ba zai taba kakkautawa a zuciyarka bane to ba za ka daina wannan ba hatta ta kuna haradan hadar dan abbasu yace da mujahid al hadru ma dun al maut sai ka je dab da mutuwa sannan zaka manta da yusuf din nan amma in dai ba kusa da mutuwa ka je ba wallahi ba zaka manta da yusuf ba ai qariban min al maut sai ka je dab da mutuwa ma baka daina ambatan yi a yusuf alaihi salam ba ishaq bin rahawahi yake cewa fasidan la aqal lak har sai ka je gunda gaba daya kana dab da mutuwa wanda ba abin da zaka yi aikatawa to sai a lokacin zaka daina ambatan yusuf alaihi salam wal hadru alladhi fasada jismihi wa aqlihi ana cewa mutum hadur mutumin da jikinsa ba abin da zai iya yi hankalinsa ma ya gushi ma'ana iya dab da mutuwa aw takuna min alhalikin alhalikin almayitin karka ce halakaku domin halaka qur'ani iya zuwa da mutuwa inumrun halaka laysa lahu waladun wa inumrun halaka nayi wa aran makaimi iya ba sai ka kawo ba aran mai hakuri inumrun halaka halak din inumrun mata kenan aw takuna min alhalikin karka ce cikin halakaku a'a aw takuna min almayitin ko kuma kasance cikin wanda suka mutu kawai yine zaka dina ambatan yusuf alayhi salam قال يعقوب عليه السلام lamma ra'a ghalazahum lokacin da yaqub ya ga kaurin fishin su game da abin da suke faɗa game da yusuf din nan me yace da su قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم yaqub alaihi salam yace inna ma ashku bathi ku dai kawai damuwan nake faɗa muku kawai kun gane ni cikin damuwa ne amma wa huzni ila Allah damuwa ta tana ga Allah ba wanda nake faɗawa ku dai kun ga alama ne muna tare da ku ke ganin kamar kaza da kaza da kaza amma damuwa ta da ɓacin raina ba inda nake kai shi zuwa ga Allah albassu shine ashadul huzun tsananin damuwa shine bathi wa huzni ila Allah kuna gane ni cikin damuwa amma inda nake kai kokena shine zuwa ga Allah inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ni na sani game da Allah abinda baku sani ba Allah ya sanar da ni rayuwar Yusuf din bai mutu ba Allah ya sanar da ni iya cikin kyakkyawan yanayi kun ga Allah ya sanar da ni abinda baku sani ba na sani game da Allah abinda ku baku sani ba daga nan me shi gaba da ce musu يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ya ci gaba da cewa ya baliya ya ku ‘ya'yana izhabu ku tafi fatahassasu min yusuf ku je ku yi tahassus at-tahassus da at-tajassus suna da bambanci at-tahassus shine at-talaba bil khair nema cikin alkhairi shine at-tahassus amma at-tajassus shine at-talaba fil shar nema cikin shari yasa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu يا jitani أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا Allah yake cewa ya ku masu imani ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhann ku guje mawa da yawa daga cikin zato domin sahin zato zunubi ne sai Allah ce wala tajassus kar ku bin kar ku dinga bin diddigin mutane ina wani yake samun kuɗi ne to ina ruwanka ka san abin da Allah yake bashi baka sani ba wane wallahi ga yanan duk wahalar da ake sha ba ruwan sa wallahi ko rama baya yi to so kake rame a fahimta kaga wannan mugunta ce in kai kara mai ka kyale shi mai yake basa shi to wannan shine tajassus sa ido sai ka gano ta ina mutum yake rayuwa to Allah ya haramta wannan haramun ne bai dace ba haram hatta ka dinga bin diddigin mutum sai ka gano aibansa haramun ne abin da ya bayyana sai a mai hukunci da zahiri amma batsini an barwa Allah an fahimta shi ne tajassus amma tahassus shi ne nema na alkhairi sai ce ya yana ku tafi ku nemo annabi yusuf tunda Allah ya sani da ya bai mutu ba fatahassasu min yusuf wa akhi ku je ku dinga bi a hankali kuna cigiya kuna cigitawa yusuf da dan uwansa wala tayasu min min rahillah kar ku ɗebe tsammani game da rahmar Allah rahillah ne rahmatullah kar ku ɗebe tsammani game da rahmar Allah kaga duk halin da kake ciki duk tsanani Allah bai manta da kai ba la tayasu min ra- min rauhillah ai la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗaya bai tsammani game da jinkan Allah a matsayin mu na ɗaliban ilimi musulmi to ba za mu taba sakankan cewa cewa wannan yanayin da ake ciki wai ba zai wuce ba wallahi ya wuce ya gaba Allah ta'ala ya ce la tayasu min rauhillah shekara 80 Yaqub yayi a cikin damuwa amma ce karkaɗe bi tsammani game da jikin Allah an fahimta yanayin da muke ciki ya ƴan uwa kada mu ɗebe tsammani rahmar Allah tana kusa inna rahmatallahi qaribun minal musini haƙiƙa rahmar Allah da jinkan Allah suna kusa ga masu kyautatawa mu je mu riƙe Allah mu dinga kyautatawa junanmu muna kyautata zatowa ƴan uwanmu muna son mu yada alkhairi muna son mu tohe shari idan mun dau wannan to Allah ta'ala cikin ibtawar ido zai kama da rahama da sun an gane ko saboda ka mu dunga sanya Allah a cikin rayuwarmu Allah bai manta da mu ba kuma a cikin tsarin Allah ba so yake mu sha wahala ba akwai abin da muke wanda Allah yake so mu bari yasa yake testa mu domin mu gane muna masa laifin mu daina duk abin da Allah ya halitta na arzikin karkashin ruwa na arzikin doron ƙasa na arzikin sama duk don mu ya halitta duk ba abin da Allah zai da wannan huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da Allah ya halitta a bayan ƙasa duka dan ku ya halitta ba abin da Allah zai dishi saboda haka idan mun bi Allah mun gyara sai rayuwar mu ta dawo cikin nutsuwa da walwala da kwanciyar hankali to sai Allah ta'ala yake cewa innahu la ya'asu min rauhi Allah illa al kafirun ba masu ɗebe tsammani daga rahamar Allah sai mutane kafirai kafiri wanda yake cikin kafirci to shi ne zai ɗebe tsammani game da jingan Allah amma kai musulmi kai mai imani ba za ka taɓa ɗebe tsammani game da rahamar Allah ba ɗan abbasu yake cewa ma'anahu iltamisu ku je ku dinga nema kuna neman annabi su wala taqnatu min rahillah ai kar ku ɗebe tsammani game da jingan Allah ba mai ɗebe tsammani da game da jingan Allah sai mutane kafirai a imamun nawawi ya fito da hadisi cewa wani bawan Allah ya yi kisan kai wajen mutum 99 sai ya ji iya so ya tuba sai ce a nuna masa wani bawan Allah ya ji ya tuba to sai aka yi rahin dace aka nuna masa wani a rahib wani mai yawan bauta amma ba shi da ilimi ya je ce ni ne na kashe mutum 99 kuma ina so na tuba shi a ina za Allah karɓi tubanka a ina aika gama wannan aiki ne za ka yi kuma Allah karɓi tubanka da ya ja ka sai sa makami ya kashe shi ko shi tunda Allah ba zai karɓi tuba na kai ba ban gama da kai kawai sai karasa ya kashe ɗari har yanzu zuciyarsa bata kare ba iya neman yin da zai tuba sai aka masa nunin wani mai ilimi aka ce ka je wajen wani zai baka fatawa da ya je sai ce a'a ai ba mai higa tsakanin Allah ga bawansa za ka iya tuba ka tuba ka yi nadama zuciyarka ta karaya amma kuma shawarar da zan baka ka tashi daga wannan garin ka koma wani gari da domin duk mutumin da ke garin ya kasa ya san kai mutumin banza ne kullum in ya ganka ya ga mutumin banza amma an ka je garin da ba a san ka ba sai ka tashi a mutumin kirki shikenan ya dau shawara ya bar garin ya fita kafin ya je garin da zai je sai ajali ya zo masa Allah ya kwanan sa ya kare lokacin sa yayi sai mala'ikun azaba suka zo mala'ikun rahama suka kowanne suna ganin nasu ne nasu ne sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya je musu hukunci ya ce ku mala'ikun azaba ta ya aka yi zama naku suka ce wallah bai taɓa aikata alkhairi ba tun da yake shari kawai yake aikatawa saboda ka namu ne aka ce ku ko mala'ikun rama ta ya aka yi zama naku ya suka ce ai ya tuba zuciyarsa ta karaya ya yi taubatar da suha saboda ka namu ne to sai ce Allah ya ce a gwada inda ya baro da inda zai je idan ya fi nisa daga garinsu zuwa inda ajali ya tsare shi a gwada da kuma daga nan zuwa inda zai je ina ne ya fi kusa ina ne ya fi nisa idan inda zai je ya fi kusa to mala'iku rama su karbe shi idan kuma daga baro garinsu garinsu ya fi kusa da inda ya mutu to mala'ikun azaba su karbe shi da yake Allah iya sansa da rahama da jin kai sai shi imamu nau yake cewa sai aka ce kasar da zai je ta matso la haura wala quwwata illa billah ita kuma garin nasu da ya bari ta matsa baya domin Allah da ya sashi a rahama to kai waye da zaka ce haka za a zauna ai wahala sai nan gaba kai ne zaka sha wahala amma banda mu ko arama ai wahala sai nan gaba kaza kaza kaza waye fada ma Allah ya ma wahayi ne kuna da suru da Allah amma wahayi a rubuta Qur'ani babu kai ne da kake neman wahala kaje ta kare akan ka kawai amma mu muna da yaƙinin Allah zai kawo sauki tunda yace la tayasu min rauhillah la taqnatu min rahmatillah kuma shi wannan mutumin da ya kashe mutum 100 wallahi mala'ikun rahama ne suka dai kuma aljanna Allah ya bashi Allah da ya yafe wa mutumin da ya kashe mai mutum 100 to ina ganin ai laifin bai kai na wancan mutumin ba babu laifin da ya kai kisan dan adam laifi a gun Allah sai shirka manzon Allah ya ce kisan mutum ɗaya a mumini agun Allah laifinsa bai kai laifin da za ka rushe ka'aba ba ka rushe ka'aba ya fi sauƙi agun Allah akan ka kashe mutum ɗaya kawai to shi mutum ɗari ya kashe kuma Allah ya karɓi tumansa mu ci gaba da zaton alkhairi yayin uwa mana sa alkhairi a zuciyarmu ko muna da kyakkyawan zato game da Allah wani bawan Allah zai mutu afuwan lokaci ana man lokaci yayi ko a sai ake cewa wane me kake zato tsakaninka ga Allah kuwa sai ce wallahi ina zaton alkhairi ga Allah ina zaton Allah mai alkhairi zai ban alkhairinsa wallahi da ya mutu sai Allah ya ce ya bashi aljanna tunda Allah ya ce ana inda zanna abdi bi ni ina gunda bawa na yi zace ni in kada zaton wahala to Allah zai barka wahala amma mu zaton alkhairi muke ko arama kuma ba zaton rahama muke kuma zaton walwala da sauki muke Allah ya ba mu sauki da walwala ina ganin za mu samu matsaya na insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sai Allah ya kai mako mai zuwa za mu dora insha Allah daga inda muka tsaya muna yin fatan alkhairi gare mu ga ƴan uwanmu ga alaramma alarama malam abubakar rabi umar ko umar abubakar wanda gombe ne sark abuja allah ta'ala ya rike mana shi kuma yau ya samu dama ya zo mai karatu da shi muna masa fatan alkhairi akwai wani alkhairi da ya same shi a yan watannin nan na baya muna masa don allah ya sa mai albarka a ciki